Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid Sheikh Usman bin Fodio domin ci gaba da darasi na littafi na kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi al-abid wanda muna cikin babin da yake magana akan sanya ma Allah maɗaukin sarki kishiya babi na arba'in da ɗaya wanda ba da ya sanya mishi suna babu ƙaunin lahi ta'ala wala ta ji alunin lahi an dadan wa an tumta alamun muna ƙarƙashin wannan babi wanda yana magana akan sanya ma Allah kishiyoyi ƙadar da hukuncin haka ko haramci ma za a ci wanda wannan ayar mun ga tafsirinta fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah madaukakin sarki kishiyoyi alhali kuna sane cewar Allah shi ya halicci dukkanin halittu bayanita ba kuma na kenan wannan ayar mun ga bayaninta a karatun da ya riga ya wuce cewa wannan ayar tana haramta sanya ma Allah kishiya ko da yake ayar tana magana ne akan shirka babba amma kuma malamai sun kan hujja hatta shirka karama sanya ma Allah kishiya shirka karama na shiga cikin haka sai mala ya kawo mana magana ta abdullahi bin abbas wanda yake a cikin tafsiri na wannan aya mala yake abdullahi bin abbas yake cewa game da wannan aya al-addad da aka hudi kishoyi da aka hudi su ne shirka wadda take koyayya ce tahi bakar turuwa koyuwa wadda take tahiya akan bakin dutsi a cikin duhun dare kuma hallo ba a sauraron karanta koyewa wajen sauti da koyewa kuma hallo wajen tafiya abdullahi abbas yake cewa misalin sanya ma Allah kishiya kamar ka ce na rantse da Allah na rantse da Allah na rantse da rayuwarka ya kai wani fala tatruk at-taqwa ittikalan ala an-nasab sanya ma Allah annid kishiya kenan wannan shine misali na sanya ma Allah annid kishiya wanda Abdullahi bin Abbas ya hudi daga cikin kuma hallo misalin ma yace kuma hallo kauka ce inda ba dan kariyar wannan gidan ba ko kariyar suwa ne da barayi sun zo sun mana sata idan ka mance cewa kariya Allah da kuma kace inda ba dan kwakwa ba wanda suke kara suka tunatar da mu da an zo an mana sata kamance kariyar Allah da kuma mutum ya ce abinda kaso abinda Allah ya so kuma kaso wannan duka na daga cikin sanya ma Allah kishiya sannan kuma da mutum ya ce inda ba dan Allah ba da wani da kaza ya faru duka na daga cikin sanya ma Allah kishiya Abdullah bin Abbas ya ce haza kulluhu shirku wannan kulluhu bihi shirku wannan duka na daga cikin shirka ga Allah madaukakin sarki wanda zai bayani ya riga ya gabata sai hadisi na biyu hadisi na Abdullah bin Umar wanda manzon Allah yake cewa man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantsuwa da wannan Allah to wannan mutumin ya kafurta ko ya shirka shakka ce tarawi wanda bayani ya riga ya gabata faqad ashraka shine tabbatacce hadisi ne wanda yake inganta sai dai bayan da ya riga ya gabata wanda kambita ce muka yi akan bari sai darasi sabo insha Allah wanda shine karatu sabo wanda zamu tashi insha Allah mala yake cewa qala ibn mas'ud la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqan wannan asar na abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yake cewa la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi sadiqan yace da in yi rantsuwa la an ahlifa billahi tabbas in yi rantsuwa da Allah kaziban ina mai ƙarya ahabbu ilayya shi yahi soyuwa zuwa gare ni min an ahlifa bi ghairi sadiqan game da in yi rantsuwa da wani Allah ina da gaskiya Abdullah bin Mas'ud yake cewa da in yi rantsuwa da wani Allah ina da gaskiya ya yi mun sauki akan in rantsuwa da Allah ina mai karya domin rantsuwa da da Allah kana da karya kayi zunubi amma rantsuwa da wani Allah kana mai gaskiya akan abin da kai rantsuwa akan shi to shirka wadda shi ne ce la'an ahlifa billahi kaziban rantse da Allah ina halin ƙarya a habbu ilayya shi yi soyuwa zuwa gare ni min an ahlifa bi ghairi sadiqan game da in yi rantsuwa da wani Allah ina mai da gaskiya a ganin ababe ne guda biyu kowanne haramun ne ba halatta to in ya kama la mahala wanne ya sauki wajen laihi shine kai rantsuwa da Allah kana mai ƙarya shi ya yi sauki a kan kai rantsuwa da wani Allah ka yi shirka kana da gaske wadda wannan shi ne kiran bayani na abin mas'ud wanda duka rantsuwa da rantsuwa da da Allah kana da kana mai ƙarya laifi ne babba daga cikin laifuka bal yaminul ghamus rantsuwa ce wadda take girmiya mutum cikin wutar jahannama ha kuma rantsuwa da wani Allah kana mai gaskiya shi shirka ne kaga ya wuce da yake da suna laifi shirka ne ya rage idan ka yi rantsuwa da wani Allah kana mai ganin ya yi cancanta da rantsuwa da shi ko daidai yake da Allah shirka ce babban yahud da mutum daga musulunci in kuma ka yi rantsuwa da wani Allah kana ganin bai kai Allah ba amma dai ya kamata a yi rantsuwa da shi to wannan shirka ce karama kawo shirka karama kuma ta yi duk wani laifi wanda ba shirka ba tsananin laifi da ke nan mai abdullahi bin abbas mas'ud yake so ya nuna mana na tarbiyya ko kuma na kiyaye aqida shine zunubi laihi kabira daga cikin kaba'ir ta yi sauki akan yin shirka karama wadah shine yace la an ahlifa billahi kadiban in yi rantsuwa da Allah ina halin makaryaci a habbu ilayya shi soyuwa a gare ni min an ahlifa bi ghairi sadiqan game da ƙarnan tsuwa da wani Allah ina da gaske Allah ina wannan shine dai abin da babu yake nuna mana kaga nan menene Abdullah bin Mas'ud yake so gwada maka hatsarin yin rantsuwa da wani Allah koda kana da gaskiya shi rantsuwa da wani Allah kana da gaskiya ko baka da gaskiya laihi ne kamar kai rantsuwa da shehu kamar kai rantsuwa da takwaran kwaza kamar kai rantsuwa da bakin miciji kamar kai rantsuwa da da makka ko madina kamar kai rantsuwa da kabarin manzo Allah ta sama dukkan rantsuwa da wani Allah ko wane ne shi wannan shirka ce babba shirka ce ko karama ko babba ne da gurgurdan tafsiri da ya riga gabata shi kuma shirka ko mun karancin ta ta yi tsananin zunubi a kan babban lai bada da wannan shi ne abinda wani babu yake zuwa kaga hatsarin sanya ma Allah ma'auke sarki kishiya domin a rantsuwa ga wani Allah ka sanya ma Allah kishiya bada kamar ka ce Allah yanda kai yanda haƙƙinka ne rantsuwa da kai haƙƙinka ne kai kaɗai ko to ga wani na ɗauki wannan haƙƙin na ba na ba shi haƙƙin nan naka idan ka gada akwai su da adam ma Allah mummunan ladabi tare da Allah ma'aukin sarki bayan haka kuma hallo da akwai sanya ma Allah kishi wannan shi ne kidan kaga munasabar wannan asar an game da wannan babu waza shi kuma malamai suke cewa shirka karama shirka komun karamarta shirka babba da karama duka suna shiga cikin nusus ɗin da aka yi wa aidi game da mutumin da yake shirka nusus inda suke tsananin narkon azaba game da wanda suke shirka shirka ko mun karama ce tana shiga ciki Allah ke wanda ke na asar na abdullahi bin mas'ud wanda khulasa shi shine yake cewa la an ahlifa billahi kadiban tabbas in yi rantsuwa da Allah maɗaukin sarki ina mai halin yin ƙarya a habbu ilayya shi ya soyuwa a gare ni min an ahlifa bi ghairi sadiqan game da in yi rantsuwa da wani Allah ina mai gaskiya wanda shine dai a takaice ne abin da yake nuna sai hadisi na uku shine hadisi na Hudhaifa malai yake cewa wa an Hudhaifa radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح ملكة و... وأن حذيفة وأن حديثي دقى حذيفة اليماني حذيفة ɗaya daga cikin sahabban manzanarsa masu mahimmanci wanda shi ne saktare na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ji ana mashi laƙabi sahibu sirri rasulullah sallallahu ma'abucin sirrin manzanarsa shi kuma mai sakatare mai lura da sirrinka da ayyuka da takardu da sauransu ko kaga huzaifa matsayin shi da darajar shi shi yasa malamai suke cewa wannan ilimi na idara na haraka da wasasuwan ci gaban ayyuka da sauransu da akwai shi a zamanin manzala manzala yana da mataimaki yana da masu yi mashi ayyuka da sauransu daga ciki ga huzai fatil yamani sakataren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda anin nabi sa'a sama daga huzai fatil yamani allah shi kara gare shi anin nabi sa'a sama daga manzala sama kala manzala ake cewa la ta kulu ma sha Allah wa sha fulan kakku ce abinda Allah ya so wane ya so mazala ce kada ku haɗe haka kada ka ce mai martaba abinda Allah ya so ka so haishi yake kasance a kuskure kada ka ce mai girmawa ne abinda Allah ya so ka so haishi yake kasance a kuskure komun girman mutumin nan komun ƙarhin shi komun ilimin shi komun takawar shi komun matsayin shi komun ƙarhin shi ba a haɗa shi da Allah da wannan siga da siga ta wawun ko kuma da siga ta nuna ko yana sama da Allah ko kuma yana daidai da Allah wani lafazi ne ya halitta kaga wanda yake nuna mai cewa in ka ce ka za bai halitta ba to ka kawo abin da yake halak manzala ce la ta ƙulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku ce abin da Allah ya so wane ya so shi yake kasance a kuskure mazala ce walakin kulu abinda za ku haɗi shi ne ku ce ma sha Allahu sun ma sha fulan abinda Allah ya so sannan a ga da bambanci da wa wawu tana nuna a tasuya tana nuna daidai abinda Allah ya so kuma ka so daidai wa daida hada fa'un ma malamai suke cewa kusa take da wawu mu dai a hausa shine ba za ka sa ba sannan ka ce abinda wani ya so abinda allah ya so ka so kai tsaye ka hada babu sannan haka an kasa sannan kana nuna cewa shi kasa yake da allah wadda kama allah ne ya ba shi wannan mashiya ya sanya miki sanya ga abu ya kasance wadda sai wannan shi ne ladabin da ya kamata wadda sahabbai sun kasance suna cewa in ana musu karatu suna cewa ra'ina dakata mana ya ishe mu haka haka kalma take ne amma kuma ra'ina yahuda suna amfani da ita a kan zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce walakin qulu qulun zurna wasma kuce kuce dakata mana unzurna lafazin duka ma'ana ɗaya yake nunawa amma ɗaya saboda waccan banna aka hana shi to haka shari'a ta don ka ce ka za ba kyau kada ka yi shi kawo abin da yake da kyau wannan ladabi ne ko kuma hanya ce istiratijiya ce fedagoji ne na koyarwa na isar da ilimi ka ce haramun ne wannan ina halin ka ce ka za a bida ne menene sunna ba zuwa a yaƙi da bid'a a yaƙi da haram a yaƙi da kafirci da shirka ba a kawo ba kishiye shi wanda mutane za su rike wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba an haramta riba an halatta kasuwanci to wannan salo ne mai kyau duk lokacin da kake koyarwa daga cikin abu mai hikima wanda ke jawo zukatan mutane in wa'azi ne kake khutba ne kake koyarwa ne kake in ka ce kaza bai halitta ba kaza ya halitta ka kawo badal ba a rushe gini ba a kawo ba mamayin shi ba a rushe abin da ke da kwai ba a kawo ba abin da ya kamata ya zamto madajin shi Allah taimaka kina wannan shine salon wannan shine manzala sai ce la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kako ce abinda Allah ya so wani ya so shi yake kasancewa innama manzala ce walakin lakin kalma ce ta istidraki lakin kalma ce wanda ake amfani da ita istidrak me istidraki riskar wani abu wanda zai cike fa'ida a kawo maganar da za ta riskar wata fa'ida wadda ta riga ta kubuce a magana ta riga ta gabata kahinta yani abin da ya zo bayan lakin riska ce aka yi game da magana da ta riga ta gabata magana da ta riga ta gabata kama da ko wani abin da mutum yana jira ya saurara yana jira ya sani yana jira ya ga menene zai cika fa'idar sai ka kama shi kalmar lakin wadda kamar ka cewa mutum لا تشرب الخمر لكن لكن يشرب الماء لكن رسكاتي واضح تنا يزوى لكن تنا يزوى لكن duka da akwai irinsu a cikin alkur'ani kenan lakin kalma ce ta istidraki haka wannan an ce maka kada ku ce kaza kamar bawa yana jira ya ce to me za mu ce wa za Allah sai aka zo da lakin da maganar da za ta riskar da wannan amsar da kake jira ta abin da ya halitta wani shi ne kira wane lakin in ta zo batta da shadda abin da ya zo bayanta yana da rufa in tana da shadda tana da yauni abin da ya zo bayanta yana da nasba haɗa lakin allahu a a ga rufa a gare shi ko lakin albirra haka ne ko ba ga kan haka da rasa ce kina ka ga yanda za ka yi amfani da ita waza duk da galiba an yi amfani kamar irin nan an yi amfani da mai wannan muhaffafa in mara shadda mara wanda shi ne ke da amfani lakin waza harfi ne na istidraki waza mana ya ce rawahu abu dawuda wannan hadisi imam abu dawuda ya rawaito shi bi sanadin sahih da dangane wanda yake ingantacce wannan hadisi imam abu dawud da rawaito shi kenan wanda bayani ya gabata wannan asar na hudu hadisi na hudu kenan sai kuma asar na ibrahim an-nakhai asar na ibrahim an-nakhai wanda ibrahim an-nakhai kamar yadda zamu gani ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai yana daga cikin malamai na hamad kuma hamad malami ne na abi hanifa wadda shi ibrahim na kai yana daga cikin ɗalibai da suka ɗauki ilimi a gurin sahabbai kama abdullahi bin mas'ud ka wasu annabi abi talib wadda ibrahim na kai yana daga cikin manyan malaman tabi'ai na fiqhu ya yi a bangaren ilimi na fiqhu wadda bala yake cewa wa an ibrahim an-nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udhu billahi wa bika wa yajuzu an yaqula billahi thumma bika qala wa yaqulu lawla allah thumma fulan wa la yaqulu lawla allah wa fulan bala yake cewa وعن إبراهيم النخعي أن نقلت عن رويته دقا daga cikin wannan malamin wannan malamin Ibrahim an-Nakhai ɗaya daga cikin tabi'ai kenan annahu lalle cewa Ibrahim an-Nakhai yakrahu an yaqula rajul ya kyamaci mutun ya hadi wannan kalma hada yace a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da Allah da kai wai wannan a cikin abin da bawa yana iya yiwa in a cikin abin da bawa bai ya iya yi shirka ne kai tsaye ba ma tsaye a duba lafaz wadda a cikin abin da bawa yana iya yi gabar yan washi ne sun zo za su yi maka washi ko barayi ko makamanta haka ga polis da bindiga da komai a gurin shi kaga bawa yana iya wani abu ko amma in mutuwa ce da ko wanda ya isa ya kare ka daga mutuwa ha da makamantan haka wadda ko in musiba ce ko bala'i ya zo ya same ka a cikin abin da babu wanda yake yi sai bawa kenan wannan magana da wannan hadisi yana magana ne a cikin abin da bawa yana da iko Allah ya bashi iko to a lafazi bai kamata ba kai amfani da wannan lafazin ka ce a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da Allah da kai akan ka kare ni daga kaza ka kare ni daga wannan farawo da makamanta haka kai tsaye ka hudda sannan bayanisa ba shi yasa ya ce wa ya juzu ya halitta mutum ya ce a ɗaudu billahi tun bika ina neman tsari da Allah sannan da kai akan in samu kariya daga wannan ɓarawon ko kuma ɗan washin wani ba kina wannan ba laifi ba ne ba domin da ka ce sannan in nan kamar ma ka nuna cewa shi wannan na bayan bawa ne na riga wanda ya riga ya gabata Allah maɗaukin su kidan kaga wannan ya halatta ba laifin bane ba duk da malamai suna cewa ni san irin wannan ishtiraki shi ne alkhairi ko ina neman tsari da Allah wane dan Allah kama yi kokari a ga zaman kare daga wannan wanda suke neman cutata mu misali wannan shi yayi amma kuma ya halatti ne summa bika ba matsala bane wadih a'udhu billahi summa bika sai kuma karin fa'ida yace qala ibrahim yaka iya kara hadi yace wa yaqulu laula allah thumma fulan ya lata kace inda inda ba dan Allah ba sannan wane da matsala kaza ta ha inda ba dan Allah ba sannan wane da ya tashi ya riye mana gida da matsala kaza ta ha ya halatta sannan amma ka ce inda ba don Allah ba da wane ka haɗa wannan wanan nan da Allah galita ba ka yi wannan shirka ta suya in wadda wannan shi ne ba su shi ne ce wala ya kulu kada ya wace laulallahu wa fulan kaga wawun kai tsaye to fa'un ma ta yi kusa da wawun akan summa wadda wannan game da larabci kina wannan shi ne dai a takaice wannan kina asar in yana magana akan me akan abin da bawa yake da iko wata mana yake cewa fihi masail a ƙarƙashin wannan babin da akwai matsaloli kenan dai wannan dai duka an mun lura asar ɗin da mala ya ka mana duka ya ka mana asar ne wanda suke bayani akan da yake suna sanya ma Allah madaukakin sarki kishiya wata duka yana magana ne akan sanya ma Allah ma'aukin sarki kishiya wadda mutum ɗaya tsaya daga nan gurin saboda jin aima da yake cewa fihi masail a ƙarƙashin wannan babin da akwai matsaloli kamar ya haka al'ula matsala ta fara mala yake cewa tafsiru ayatul baqara fil andad mun ga tafsiri na aya ta suratul baqara wanda take bayani akan al andad akan kishiyoyi sanya ma Allah kishiya me ake nufi da sanya ma Allah kishiya shine yin shirka yin shirka me ake nufi shine hatta a lafazzuka tana shirka ko da baka kudirce ba a zuciya amma lafazi rantsuwa da wani Allah hada wani da hada Allah da wani duka wannan na daga cikin sanya ma Allah kishiya ko da baka kudirce ba a zuciya wannan kenan shine daga cikin tafsiri as-thaniya mas'ala ta biyu مالك توا أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر مالك توا مسألة نتبيه أن الصحابة الذين صحابين رضي الله عنهم على الأشكار الأغريشي يفسرون الآية سنة فسر آية النازلة وده تسبقه في الشرك الأكبر wadda ta sabko take bayani akan shirka babba suna fassara cewa tana daukan hatta shirka karama annaha suna fassara cewa lallai ita wannan ayat da ta zo akan shirka babba ta ummul asghar tana daukan har shirka karama ba hatsarin shirka karama idan ka jiya ta aitin da an ce karama ce babu maza wata riya wani rantsuwa da wani Allah to kaga ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah baya gafarta mutumin da ya mutu yana mai shirka malamai suke cewa tana shiga har karama tana shiga Allah ya kiyaye to wannan ma fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ana magana ne akan shirka babba amma kaga tafsiri na Abdullah bin Abbas ya sanya ta tana daukan hatta shirka babba wannan karama واضح الثالث الثالثة مسألة أكو أن الحلف بغير الله شرك للي تبس من قتوى رنسوا دوانا ألا شركا من حلف bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah to wannan mutum yayi shirka in kai rantsuwa da wani Allah kana kudurta cewa wannan wani Allah yayi Allah shirka ce babba in kai rantsuwa da wani Allah kana kudurta cewa wannan wani Allah daidai yake da Allah shirka ce babba in kai rantsuwa da wani Allah kana kudurta cewa wannan wani Allah kasa yake da Allah bawa ne na Allah amma dai yana da girman da ya kamata a yi rantsuwa shi shirka ce karatu to da yawa mutane za a ga musiba tana kai su hasu zai kudin cewa wannan wani Allah kama Allah yake subhanallah Allah ce arabi'a mas'ala ta hudu annahu idza halafa bi ghairi llahi sadiqan fa huwa akbaru min al-yamin al-ghamus malaike cewa arabi'a mas'ala ta hudu annahu lalle bawa iza halafa bi ghairillah idan yayi rantsuwa da wani Allah sadiqan yana da gaskiya ka rantse da wani Allah kana da gaskiya ka rantse da shehu da kabari ka rantse da dutsi ka rantse da takwaron kwatsa da bakin miciji da dodo ah da takwaron kwatsa da tarnatsa ka rantse da kabarin manzon Allah da takalmin manzon Allah rantsuwa dai da wani Allah ko ya yake ka rantse da wani Allah kana da gaskiya laihin shi laihin rantsuwa da wani Allah kana da kana da gaskiya akbaru min al-yamin al-ghamus tsanani game da rantsuwa da Allah kana da ƙarya al-yamin al-ghamus ka rantse ka takarkare ka rantse da Allah kana da gaskiya shine ya rantsuwa mai turmu da mutum cikin wuta ta sa ka cikin zunubi sannan kuma Allah ta sa ka cikin wuta to laihin rantsuwa da wani Allah kana da gaskiya yayi laihin al-yamin ghamus al-yamin ghamus ma malamai hanabila suka ce mutlaqan duk wata rantsuwa da zaka yi da wani da Allah maaukin sarki kana da kana mai ƙarya ka rantse da Allah kana mai ƙarya wannan yamin ghamus ce rantsuwa ce wadda take jirmiya ka cikin zunubi ta jirmiya ka cikin wutar jahannama haka nan ka takarkare tun daga cikin zuciyarka ka ce na rantsi da Allah kaza na saya wannan abu na rantsi da Allah kaza ya faru daga zuciyarka ta kare to wannan sunanta al-yaminul ghamus rantsuwa ne ya mutum cikin zunubi da kuma cikin wutar jahannama Allah ke kaza jumhur ulama suka ce al-yaminul ghamus shine mutum yayi rantsuwa da Allah yana mai ƙarya domin ya ci haƙƙin mutum kenan suka ce ta keɓanta da haƙƙin mutum baba ka ta karkare ka rantse da Allah kana maƙaryaci domin ka ci haƙƙin wani ko domin ka cuce shi ka sai da mashi abu ko ka ruɗe shi ko domin ka ci haƙƙin shi ko domin ka je ka yi rantsuwa a yarda rantsuwarka haƙƙin shi ya saraya wannan shine al-yamin al-ghamus ko ma wanne ne dai da akwai matsala rantsuwa da Allah kana da kana makareci laihi ne ko to laihin rantsuwa da Allah madaukakin sarki kana makareci bai kai laihin ka rantse da wani Allah kana da gaskiya saboda rantsuwa da wani Allah kana da gaskiya shirka ne rantsuwa da Allah kana kana makareci laihi ne kabira ne kaga hatsari Allah ya wanda bayani ya riga gabata al-khamisa mas'ala ta biyar al-farqu bayna al-waw wa thumma fil lafzi alfaz inda muka gani mun ga bambancin da ke da kai tsakanin wawan da thumma wadah bai halitta ba ka haɗa ka ce laulallahu wa fulan bai halitta ba amma ya halitta laulallahu sun wa fulan wadda duka mun ga wannan bambanci wadda sai babi na gaba babi na 42 malar yake cewa babu ma ja'a fi mallam yaqna bil halfi billahi babin da yake magana akan abin da ya zo game da mutumin da aka yi mishi rantsuwa da Allah bai yarda ba babu ma ja'a babin da yake magana akan abin da ya zo fi mallam yaqna game da wanda bai yarda ba alqana'a shine arrida lam yaqna alqana'a shine arrida bil ayn kin alqana'atu arrida fi man lam yaqna kawkaita fi man lam yarda bil half billah mutumin da aka yi mishi rantsuwa da Allah ya kiyarda ya hukunci shi mele shi wannan babin da akwai tafsiri ko wadda ke da wannan babin yana magana akan wannan matsala wadda sai mu ga hadisi hadisi ɗaya ne mala ya kawo a cikin hadisi sai mu yi bayani akan tafsirin da ke da kai mala yake cewa ali bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن ملك سوى عن ابن عمر وانا حديث دقى عبد الله بن عمر yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace la tahlifu bi aba'ikum kada ku yi rantsuwa da uwayen haka zaka ji wani ya ce na rantsi da kan uwata subhanallah wani ka ji ya ce na rantsi da nonon uwata wani ka ji ya ce na rantsi da nonon da sha na ma'ayyata wani ka ji ya ce na rantsi da ma'ayyina na'am a al'adun maguzanci na da da akwai haka kuma a yanzu wani abu yake raya wannan abin shine fassara Hausa ta Indiya fassara hausa ta indiya na rantse da rayuwar ma'aihina na rantse da rayuwar ma'aihiyata haka haka mutane suna yi wanda suka shirka ne haza na rantse da kakana na goma sha kaza haka ne za ga mutane suna ta yin wanda to manzo Allah karara yace la tahlifu bi abaikum wannan yana daga cikin al'adar larabawa kafin zuwan musulunci suna rantsuwa da uwayensu da kakanninsu waza to yi manzo Allah ya hana ya ce la ta halifu bi aba'ikum kada ku yi rantsuwa da uwayenku aba'ikum al'aba'u malamai ce ta ya shimalu al'aba'u wal'ashtar yana ɗaukan ma'aifa da kuma kakanni waza maza ko mata man halafa billahi falyasdu to kuma ku saurara duk wanda zai rantsuwa da Allah man halafa billahi wanda zai rantsuwa da Allah falyasdu to yayi gaskiya man halafa billahi falasduk wanda ya rantsuwa da Allah to wajibi ne akan shi tilas ne akan shi yayi gaskiya wa man hulifa lahu billahi falyarda to wanda aka yi mashi rantsuwa da Allah falyarda to ya yarda wanda zai rantsuwa da Allah yayi gaskiya wanda aka yi mashi rantsuwa da Allah to ya yarda to in mutum aka yi mishi rantsuwa da Allah bai yarda ba wa man lam yarda falaysa min Allah wanda bai yarda ba in aka yi mishi rantsuwa da Allah bai yarda ba falaysa min Allah ba shi ba Allah amma malamai suke cewa da akwai tafsiri ummul lurashi mai rantsuwa da Allah an ce yayi gaskiya ko to in ka gane wannan wanda yayi maka rantsuwa da Allah bai da gaskiya ko bai ba gaskiya baya zama wajibi akan ka yarda bal ma bai halitta ka yarda ba saboda za ka kara mishi akan laihi kenan dole ya ka lura da shin yayi gaskiya ko bai ba gaskiya amma an kaga yayi gaskiya waza yayi maka rantsuwa da Allah kaga alamun gaske shi kake kaga alamun rinjayen gaske shi ko ya bayyana yayi gaskiya to dole ya ka yarda waza amma mutum fajiri ne fasiki ne yayi maka rantsuwa da Allah ka yarda ya cuce ka ba shar'anta maka ba mata dai saboda bai dauki ba Allah a komai a gurin shi fasiki ke wannan hujja akan cewa lalle in mutun yayi maka rantsuwa da Allah amma fajiri ne fasiki ne makaryaci ne yi kana da maka yarda da wannan rantsuwar da ya ma ba wai baka yarda da Allah bane baka yarda da Allah amma shine baka yarda da labarin da ya baka ko abin da ya wuce wani lokaci huwaisa da mahisa ɗaya daga cikin wayannan sahabbai ne an kashe musu ɗan uwansu a cikin wani unguwa ta yahudawa to sai babu shaida akan cewa yahuda ne suka kashe shi ko ba shi yayin manzala ya ce mushi ya ce musu wayannan sahabban tabra'ukum tabra'ukum yahudun bi 50 yamina shin kun yarda yahudawa wayannan wanda kuwa ga dan uwanku a mace a unguwarsu a unguwarsu kuna yarda da rantsuwa su fi rantsuwa 50 sai suka ce manzala su sama kaifa narza ya rasulullah bi aymani yahud manzala ya zamu yarda da rantsuwa ta yahudi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ikrari akan haka wani yake yace in mutum fajiri ne ashar ne makaryaci ne ya bayyana magana da yahudi ba daidai bace ba ba ka yarda da rantsuwar shi magana da yayi ma rantsuwa kan da baka yarda ba ba shine ke shine malamai suke cewa idan aka yi maka rantsuwa idan aka yi maka rantsuwa da Allah da akwai ladabbuka dole ka lura da su wadah ta bangaren shari'a idan aka yi maka rantsuwa da Allah dole ka gaskata in ya bayyana a gare ka wannan mutumin ya yi gaskiya sannan kuma hallo in a gurin alƙalanci ne in a gurin alƙalanci ne a ka ce mantar unwa ne tawa ce kuka je gurin alƙalin shukuran da za ku mulafa ka ce mantar unwa ne tawa ce kuka je gurin alƙali alƙali ce ina shaida kai dibi-dibi-dibi ka kasa kawo shaida ko albayyinatu alal muddai kai wajibi ne ka ka shaida ka kawo hujja ba ka kawo ba to nan gurin kuma he a mai da rantsuwa zuwa ga ma'abocin da ka nemi ka ce mantar an shi ta ka ce almudda alai wal yaminu ala man ankara in yayi inkari sai ya rantsuwa ya ce wallahi ba tashi bace shikenan dole ka yarda wannan halakalanci abin in ka ce ba ka yarda da rantsuwar shi ba to hujja za ka in ba haka ba kuma dole ne kayan wani haka yake alƙalanci wadda shi ne kinan wani ta ɓangaren alƙalanci wadda ta ɓangaren kuma da yake da suna wannan al'amurin haske shi ne an maka rantsuwa da allah wannan mutumin ka yarda da shi ya zamto sika ne mai yarda ne mutumin kirki ne kuma da alamun gaskiya a abin da ya yi to dole ka gaskata shi waza amma in makaryaci ne ba wajibi bane ba akan ka ka gaskata shi wannan shine insha Allah hukunce hukuncen da wannan hadisin ya dauka insha Allah karin bayani akan shi a sati mai zuwa da kuma wannan mas'aloli na wannan babin ganin lokaci ya karato za mu kara maimaita tarjama wannan hadisin wani hadisi daga abdullahi bin umar mazala ke ta la tahlifu bi aba'ikum kada koyi rantsuwa da ma'aifanku man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantsuwa da Allah to yayi gaskiya wa man hulifa lahu billahi falyarda wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah to ya yarda da rantsuwa da aka mishi da Allah wa man lam yarda falaysa min Allah wanda bai yarda ba ba shi ba Allah rawahu ibn majah wannan hadisi ibn majah ya rawaito shi bi sanadin hasan da dangane wanda yake kikkiawa kafin mu tsaye da karatu da akwai wata tambaya da aka yi wanda tun ba yau ba shine suna na abdulmun'im shin ya halitta a sanya suna na abdulmun'im koko abdulmun'im da abdulrashid da abdulhadi da makamantansu irin sunayen da tabbata ba a dalili ingantacce karara sunan Allah ne inna ma sun tabbata sifa ce daga cikin sifofin Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah kaga Allah shine al-mun'im sifa ce amma da wannan sigar ba suna ne ba Allah al-hadi kuma Allah ha kuma Abdurrashid wadah jida Abdurrashid da akwai matsala da yawa da ta yi wannan da makamantan haka suna da yawa wa'anda ba suna bane ba karara na Allah wadah sifa ce to ya halitta a sanya suna da shi ko bai halitta ba mafi yawan malamai sun ta akan cewa bai halitta ba a sanya suna wasu daga cikin malamai sun ce akan cewa babu ne ana iya sanya suna tun da sifa ce dai daga cikin sifa sifofin Allah wada kenan yanzu da akwai sabani abin da yafi kada ka sanya suna irin wani shi yasa in zaka sanya suna wada wanda ya shahi abdurrahman ko makamanta abdurrahman babu sabani akan shi suna ne Allah abdurrahim واضح da makamanta haka abdul a'la واضح duka babu sabani a kansu to ka tambayi malam shin wannan suna ne na Allah ko ba suna ne na Allah ya halitta a sanya ko ba ya halitta ba sanya tunda wuri yayi bincike ya gaya maka ya halitta ko ba halitta ba kinan wajen sa bai halitta ba abin da yayi karin dalili ko to amma an riga an samu an sa maka abdul hadi an sa maka abdulmun'im ba da yake ta ba laifi bane ba ba sai ka canza suna wada wannan ke shine a takaice da yi mai tabaraka wa ta'ala kenan bai tabbata ba cewa suna ne na Allah abdulmun'im amma dai sifa ce daga cikin sifofin Allah wada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wada gashi nan da sauransu wannan shine da a takaice insha Allah wannan in bayani akan wannan tambayar da ina jikin kahin sallah akai ta ko insha Allah Allah taimaka Allah sa alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sa shi mizanin hasara to abinda muka yi kuskure Allah ga samu